والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta juma'a inda muke haɗuwa wannan majalisi don jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon hali muna karatu cikin raddul azhan ila ma'anil qur'an na ashek abubakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul an'am mun tsaya aya ta 41 zamu tashi wanda take biye da ita bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبعثاء والضراء لأنهم يتدرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تدرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين
نعم Allah madaukaki yake ambatawa manzansa sallallahu alaihi wasallam walaqad arsalna ila umamin min qablika lalle hakika mun aika zuwa ga al'umomi a gabaninka wato mun aika rusulan manzanni fakadzabuhum maimakon su gaskanta su sai suka karyata wannan dai duka a sigan raira shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da kashedi ga su al'ummar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama gare su a dalilin karyata manzanni da aka yi a gabani Allah ce fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darwa sai muka kama su da tsanani shiddatul faqr dan mala ya fassara shi da talauci mai tsanani ko duk wani abu wanda yake mai daga musu hankali ko a ce shiddatul ma'una wato tsananin rayuwa duk lokacin da aka kirin Allah da manzansa yana daga cikin alkawarin Allah yakan kama mutane da tsananin rayuwa wabbarwa aka kama su kuma da cutarwa ai almarab jinyiyyuka da za su rika samunsu saboda karyata manzanni yana sabbaba wa mutane irin wannan kuma a kowane zamani ba sai waɗanda suka gabata ba ko da a yanzu ne idan ana juya baya a dokar Allah da ta manzansa mutane sun kai gaya wajen ilhadi yin katobara game da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala wasu su yi da'awar cewa su ne alloli waɗansu su ce babu Allah ma su atheists ne waɗansu kuma su yi tsaurin idanu a shari'ar Allah Allah ya ce kada a yi kaza su ce su ɗin sun yin su fito a kafofin watsa labarai na zamani su yi fitsarar da suke so a hidimar addini to kaga wannan duka juya ma saƙon da manzanni suka zo da shi ne baya irin wannan kuma yana sabbaba wa mutane Allah ta'ala ya kama su domin duk wanda ya juya baya ga dokar Allah sunnar Allah ne yakan kama shi da hukuma ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا duwan da ya bijire ma saƙon Allah to lallai rayuwa mai kunci ne gare shi haka sunnar Allah take don haka waɗannan manzanni yayin da aka aika su ga al'ummomi al'ummomin suka ƙaryata su sai Allah ta'ala ya kama al'ummomin bilba'sa'i wadda ya kama su da tsanani talauci ya same su babu kuɗi kuɗi ba shi da daraja kaga yanzu mutane abinda ake ɗanɗanawa ya faɗa ƙarƙashin alba'sa kuɗi da wahalar samuwa in ya samu kuma ba shi da kima ba shi da daraja ga tsadar kayayyaki sai ka kasa gane me ya saka masu tsanantawa suke tsanantawa su ma ba san dalilin da yasa suke tsanantawa ba da za ka tambaye su hikima a cikin abun ba za su iya faɗa maka ba shi ma yana daga cikin nau'in azabar Allah ɗin ne ya sanya su su dinga tsanantawa mutane alhali ba wai fa'ida za su samu cikin tsananin ba haka lamarin yake wabbarwa a kama mutane da jinyiyyuka jinya daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ko a ce kaga ta aka yi ebola ko a ce kaga ta aka yi corona ko a ce kaga ta aka yi can baya hiv duk dai jinya ce in ma ƙagatan aka yi in ma ta zo ne daga Allah duka dai nau'in azaba ne da ake ma al'umma ko zazzabi ya same ka a yi zazzabi sau biyar an sha maganin duk abin da za a yin anyan ya ɗan yi sarsar kuma ya sake dawowa ɗan kuɗin da ka ajiye domin cefa ne duk ya ƙare a jinyar da ta ƙi warkewa nau'i ne na azaba kuma irin hakan ba wai sai kai karan kanka a matsayinka na individual shakhsiyan kai ka juya masakon baya ba domin idan waɗansu suna aikata laifuka Allahumma duna cewa ba wanda zai makansa taskiya amma idan waɗansu ka yi karan tsaye suna aikata laifuka abin da suke aikatawa zai iya samu wanda bai aikata ba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab Allah ya ce ku kiyaye fitinar da za ta zo a dalilin laifuka kuma irin wannan fitinar in ta zo daga wajen Allah ba ta shafan waɗanda suka aikata zaluncin su kadai sai ta shafi wanda ma bai aikata ba to don haka su waɗannan Allah ya kama su ne da waɗannan ababe ba don kome ba la'allahum ya tafarwa'un tsammani za su yi attafarwa ya tazallaluna fa yu'minun su kankan da kai su yadda da sakon Allah duk lokacin da Allah ya kama mutane da wata azaba ma dama ba azaba ce musta'sila ba wanda za ta tumbuke su baki ɗaya ta halakar da su a rasa kowa azaba ce wanda za a matsa su a sake su to irin wannan nau'in azabar tana zuwa ne saboda wala'alla mutane sa rage izna su daidaita akan tafarki wala'alla sai ta abin da ake bukata kenan Allah yana yi ne ba wai dan ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi wajen azabtar da ku in har kun bi shi kuka gode masa kuma kuka yi imani bai da bukata inna ma Allah yana sanya wa mutane nau'in azaba ne walai Allah ko sa hankalta su riƙi izina don su dawo idan har suka dawo to Allah ta'ala zai ɗauki azabar gabarinsu amma in suka istimrari cikin kangararsu suka istimrari cikin laifuffukansu suka istimrari wajen juya baya ga abin da Allah da manzansa ya zo da shi to nan ne kuma babbar azaba sai ta kama mutane shi ne nan Allah ta'ala ya ce falaula id ja'ahum ba'suna tadarru don me lokacin da tsananin namu ya zakke musu azabar da aka musu me yasa lokacin da ta je musu tadarru ba su kankan da kai ga Allah ba ai lam yaf'alu zalika ma'a qiyamil muqtadi lahu bas aikata kankan da kai ba duk da ababen da za su ja su su kankan da kai ga Allah sun bayyana shine kamun da Allah ta'ala ya wa mutane maimakon a hankalta mutane sai suka sake fantsama walakin qasad qulubuhum amma sai suka tansu suka ƙara ƙeƙashewa bas fanci hikimar Allah ba ba su gane hikimar Allah cewa mutane su koma su samu daidaito su samu istiqama ba ai kamar a yanzu rayuwar da ake ciki kullum sai ka ga jakin ake bari ana dukan tanki maimakon mutane su daidaita su fahimci shin azaban nan akan me take zuwa azabar Allah takan zo ta ɓangare biyu imma ta zamanto ibtila'i ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala don ya ƙara jaraba imaninku ku ƙara samun ɗaukaka sai Allah ya jarabe ku da wani wahala da wani tsanani da wasu ababe ya ga yaya sabatinku take yaya tsayuwar dakanku yake irinta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga yi masahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da annabi ke raye sai a jefo musu al'amarin yaƙi waɗansu su tsangwame su a zo a musu isar kamar yadda aka yi a ghazwatul khandak wannan duka ana so a ga sabatinsu ne talauci ya shafe su daraja suke ƙarawa irinta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu Allah idan yana son bayi sai ya jarrabe su ba wai dan sun saba ba suna kan kokari akan abin da Allah ke so amma yana so ya ƙara ɗaukaka darajar su ne sanin cewa a cikin ilimin sa shi subhanahu wata'ala za su ci wannan jarrabawar dan su ƙara tabbatuwa to sai jarrabe su ta wannan janibi idan suka yi haƙuri suka yadda daga Allah ta'ala yake to shi kenan kaga darajarsu ta ƙara ɗaukaka alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga wannan sai bai kada musu hankali ba an jarabe su والذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم sun dawo daga Uhudu an kashe ‘yan uwansu an jijji musu miki amma sai annabi ya ce ku zo kuma sake komawa don mun ji kafiran su ma sun ce za su dawo a hakan jiki na jini suka sake ɗaura sulkensu suka tafi jarabawa ce Allah ya musu kuma sai Allah ya jefa tsoro a zukatan kafiran su ba su dawo ba amma su waɗannan sun ci jarabawa darajarsu ta ƙara ɗaukaka a wajen Allah Allah yake yi wa muminai irin wannan jarabawa wani lokaci kuma musiba da ibtila'i yana zuwa a dalilin laifi shi ma soyayyar Allah ne idan bayi waɗanda suke bin Allah suka aikata laifi ko ɓangaren su ya aikata laifi sai Allah ya kama su da wani nau'in azaba a matsa su amma ba halakarwa gaba ɗaya ba ƙauna Allah yake nuna musu domin su wa'astu su dawo kan hanya in sun aikata haka to sai Allah ta'ala kuma ya shimfiɗa musu daɗi shine nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata wa manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda na gabace ka an jarrabe su yayin da suka ƙaryata manzanni da nau'in jinya da nau'in wahala na talauci ba don kome ba Allah yana nufin su kankan da kai ne ga Allah amma sai ba su yi ba shi saka nan Allah ya ce falaula id ja'ahum ba'suna tadarru don me ya saka lokacin da azabar mu ta zakke musu ba su kankan da kai ba ai lam yaf'alu zalika ba su aikata hakan ba amma ma qiyamul muqtadi lahu tare da cewa abin da zai hukuntar ya ja hankalinsu wajen bin Allah su kankan da kai ɗin gashi ya zo Allah ya nuna musu cewa ba za su gagare shi ba amma sai suka ki walakin ƙasar ƙulubuhu amma zukatansu sai suka ƙeƙashe suka kangare suka ci gaba da abin da suke aikatawa falamtalin lil iman zuciyarsu ba ta yi tafshi don ta karɓi saƙon Allah ta daina laifukanta ba wa zayyana lahumu shaitanu kuma shaidan sai ya kawata musu ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa min al-ma'asi na laifuffuka fa asarru alaiha sai suka doge akan waɗannan ayyuka munanan don haka sai Allah ya ce falamma nasu ma dhukkiru bi a yayin da suka rabu da abinda aka wa'azta musu da shi wu'izu abinda aka musu wa'azi da shi wa khuwifu aka tsoratar da su bihi game da shi min alba'sa'i wad darwa na tsananin nan daga Allah da kuma cututtukan da za su same su amma suka kangare suka ci gaba falam yarta'izu sai ba su wa'aztu ba yanzu wa'azin Allah bai musu amfani ba kamar a yanzu ne idan Allah ta'ala ya kama mutane da wani abu to sai a nema masa wani scientific explanation ai kaza ne ya faru shi yasa kaza ya faru ya kazan kasance kaza ai kaza ne ya faru shi yasa kaza ya kasance kaza to me yasa kazan ya faru sai a ce ai da a gonakai ana samun mu ma mun sani a gonar babanmu ko a gonar kakanmu ko a gonar wananmu kaji mutane na faɗa ana fidda dami kaza amma yanzu duk abin ba a samu to me yasa me yasa yanzu ba a samu a to yanzu sai a baka wani bayani sai a ce ai there's an encroachment ai abin da ya saka saboda turawa sun zo sun kashe muku gonakanku sun kawo muku takin zamani sai a ce ai saboda yanzu an yi kawo muku breed kaza ne asalin naku wanda yake organic din an cinye an dauke an kawo muku wani artificial ai saboda kaza ne ya faru aka yi kaza aka yi kaza shi ya saka sai yanzu kazan ya faru sai a baku irin wannan bayana kaga an dauke mutane daga asalin hikimar an kawo musu wani bayani duk lokacin da aka ce za a iltimasin bayanai daga kimiyya abubuwa na bayyane da ake gani ba a koma nassun Kur'ani da hadithi ba to ba za a rufe izina ba shi saka daga zaran an ba da waɗancan jawaban to mutane sai su ce aikutun gwilar turawa ne ta kawo kaza shi yasa ba a samun amfani mai kyau shi saka ƙoramanmu suka mutu shi saka yanzu ba mu da kaza to me yasa kazan ya faru me yasa aka kaddara kazan hakan ya zama ubangiji ba shi da ikon yanzu hamada ta zamanto ta zama dausayi yana da iko yana da iko yanzu bana kawai ta ƙara nuna mana ikon ubangiji tunda inda ake samun ruwa sai aka hana su mu da ba ma tsammanin ruwan sai kaɗan yadda muka saba sai aka mana shi ma mako sai ya yawan gaske to ashe ubangiji yana da iko ya tahawulin al'amura ko ina ma da bashin yanzu ka kaddara irin ruwan da muka samu bana a ci gaba da yinsa haka a irin wannan matsayin volume ɗin ya ɗauki tsawon shekara goma kana gaba za a samu duhuwa ba za a samu duhuwa ashe ubangiji mai iko ne akan haka ba wancan abun ba ne in wancan ne ya zama sababi to ubangiji shine almusabbibu kuma me ya saka ya sabbaba kazan ta iya yiwa saba masa da ake yi ne sai ya sallada waɗansu a kayanku ai ubangiji yana turowa wasu su azabtar da ku a dalilin lafi da kuka masa to maimakon a rika fahimtar irin waɗannan ababen a dawo sai a kiya kuma rashin fahimtar waɗannan ababen shi yake sawa zuciya sai ta ci gaba da abin da ta saba laifin da ake yin ba za a taɓa tunanin shi ne ya kawo ba wani bayani za a yi shi ne ya sabbaba tsananin da ake ciki na talauci ko rashin darajar kuɗi ko na tsadar kaya ko rashin tausayi ko makamantan wannan duka sai a ta'allaka a ce IT pen ne sai a ce a'a ai shugabannin yanzu ne ba su iya kaza ba a'a ai kaza ne ya kasance kaza a'a ai IMF ne ta kakaba mana kaza a'a wane ne ya mana kaza to me yasa kazan ya faru a hakan shin ubangiji bai juya zuciyar fir'auna ta zama mai tafshi akan annabi musa da banu isra'ila ba tsawon wani zamani har sai da jarabawa da ubangiji ya nufi ya musu abin ya sake juyowa ashe ubangiji yana da iko ya canja lamari to kaga duk lokacin da aka yi tunanin cewa wane ne bai iya ba shi yasa kaza ya faru to ba za a taba jingina waɗannan ababen da ake ɗanɗanawa a matsayin ukuba ne daga Allah ba a dalilin laifuka da ake yi ba za ma a ga laifin ba balle a ta'allaka shi da faruwar waɗannan ababen in ku har haka ba ta faru ba to ba za a yi tadarwa da ubangiji yake bukata ba shine yace falaula id ja'ahum ba'suna tadarwa abinda ake bukata ke don me lokacin da tsananin namu ya same su don me lokacin da jinyar ta same su ba su kankan da kai ga ubangiji ba su mai da laifin gare su hasibu anfusakum qabla an tuhasabu haka Umar ibn Khattab yake faɗa cikin khutba ku yi wa kanku hisabi kafin a muku dora kanka a ma'auni shin mu'amalarka da Allah da dai take alhali shi alƙawar yace man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wanda ya juya baya ga sakon da na aiko to zai samu rayuwa wacce take mai kunci riba ta zama ruwan dare da kyamarta ake yanzu ta zama ko'ina yin ta ake illa marahim rabbul alamin abu ne mai sauƙi yanzu riba bari ta banki yanzu akwai wajaje kafafe da ake karɓan bashi a wajensu ta intanet ko mutane duka suna yi riba ce kuma Allah ta'ala ya ce wanda yake riba zan yaƙe shi haka Allah ya faɗa cikin suratul bakara wanda yake riba fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli shelar ku akwai yaƙi daga Allah da manzansa idan ba ku daina riba ba to yaƙin Allah ka tsammata makamai ne zaka ga an zo da shi yana rake da kai rayuwar taka ce sai Allah ya sa maka kunci a cikin ta ba za ka taɓa jin daɗin ta ba in kana da dukiyar baka ji ba balle kuma baka rayuwar ta zama ba ta da nishadi dukiya ta zama maslubul baraka wannan nau'i ne na yakin ubangiji falaula id ja'ahum ba'suna tadarwa'u don me lokacin da tsananin namu ya same su azabar tamu ta same su tadarwa'u ba su kankan da kai ga Allah ba walakin kasar kulubuhum amma sai suka ta suka kekashe da haka suka ci gaba da abin da suke aikatawa to sai Allah ya ce falamma nasu ma zukkiru bihi lokacin da suka rabu da abin da aka musu wa'azi da shi aka tsoratar da su min alba'sa'i wad darwa falam yatta'izu basu wa'aztu ba Allah ce fatahna fatahna ko fatahna alaihim abwaba kulli shay'in sai muka bude musu kofofin komai abwaba kulli shay'in min an-ni'ami na ni'imomi istidrajan lahum dan a musu kamunga a musu talala a musu kamun ragon layya kamun kazar kuku istidraji ke sai Allah ya bude musu ya shimfiɗa musu duniya komai sai suke samu sabawa Allah yake yi yanzu shi ya kangare to sai Allah ya ta buɗa masa Allah ya ta buɗa masa ba matsala ga masa in ya taka waje shi ya taku in ya sa gaba a kasuwa riba ce in aka sha gabansa zai iya bugewa duk inda ya dosa babu matsala an buɗe masa ƙofofi na kome to sai Allah ya buɗe musu ƙofofi a dalilin kangarewar tasu duk wanda yake wannan matsayi ya shiga uku da farko Allah ya wa bawa wa'azi don ya samu tabarwa sai bai samu ba bu zuciyarsa ta ƙeƙashe ya istimrari cikin laifukansa ya ci gaba da yi ya yi tsaunin ido Allah kenan to a wannan yanayi idan Allah ya buɗe masa ƙofofin samu kuma to wallahi halakakke ne sai Allah ta'ala ya musu irin wannan kamu hatta idza farihu bima utu sai da suka rika bankama suna annashuwa game da abin da aka ba su faraha batarai annashuwa na girman kai na nuna isa na bankama wa isa ya taka mu duk wanda ya ja da mu kaza ne kaji dan adam yana fadan haka saboda Allah ya buɗa masa imma sha'anin mulki imma sha'anin wani abu ko matsayin al'umma ta dinga bankama shugaban amerika kwanan nan kwanan baya sai yake cewa wannan tsoho da kitaccen fa da baya iya tafiya ba wanda ya isa shiga gaban amerika ba wanda ya isa haka zai ce ba wanda ya isa ya shiga gaban amerika no one ba ma nobody ba ai kun san kun turawa akwai ban tsakanin no one da nobody ko no one kaga bankama ce bankama ce hatta idza farhu bima utu to sai Allah ta'ala ya musu kamun da ya niyya kuma yana faɗan wannan magana ba a kai wata guda ba sai suka samu wannan ambaliyar ruwan a manyan cities ɗinsu guda biyu aka samu wannan ambaliyar ruwa wanda ya lalata musu dukiya mai yawa ya yi kaca-kaca da jiha guda wanda ya estimating abin da za a yi domin a sake mai da gurbi sai ya kai over 150 billion dollars to kaga ai kaɗan ne mako hatta idza farihu bima utu Allah ce akhadnahum baghatatan sai mu kama su kwatsam ai akhadnahum bil azabi baghatatan faja'atan kenan fa idza hum mublisun sai ka gansu sun ɗebe kauna ayi suna min kulli khairin sun ɗebe ƙauna daga dukkan alheri sun rasa ta ina za su fito saboda Allah ya musu kamun da ba za su iya kubcewa ba ai ya ce inna akhdha rabbika la shadid kamun ubangijinka mai tsanani ne to don haka ƴan uwa duk lokacin da musiba ta samu mutane to Allah yana musu wa'azi ne domin su wa'astu su koma su yi sulhi da Ubangiji su kankan da kai su fahimci kurakuransu su gyara to sai Allah sai ta musu wallahi idan mutane suka koma zuwa ga Allah masu ilhadin nan suka daina waɗanda suke masu laifuffuka suka daina masu rufa suka daina sauran laifuka a daina a yi istighfarin a koma zuwa ga Allah wallahi lokaci karami ne za ga cewa ƙasar ta yi saiti wallahi al'azim lokaci kaɗan ne za ga ƙasar ta yi saiti amma kullum iltimasi na mafita ake yi fi umurin madiyya an kasa komawa ilal haqa'iq haqa'iqil qur'aniyya Allah ta'ala ya ce faquti adabirul qaumil ladina zalamu a bisa haka nan an akaita masa al'ummomin da nan gabata ne fa ba ku ga kamun da Allah ya yi ma fir'auna ba da rundunarsa ba irin bankamar da bai yi ba fa ba irin zaluncin da bai yi ba ba irin abin da bai shimfiɗa ba wajajen jin daɗi da ni'ima da annashuwa yana da su barjak fadodi daban-daban a bakin ruwa da furanni kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin كذلك وورثناها قوما آخرين yana da su wallahi amma lokaci guda sai Allah ya kama shi akhadnahum baghta ba tare da ya shirya ba kawai cikin ruwa sai aka kama shi lokaci guda bai shirya ba zance kuma sai ya kare an rufe chapter sa yanzu daga baya karun shi ma ya zo cikin jama'ar annabi Musa wancan mulki yake gadara da shi wannan kuma yana gadara da dukiya don haka shi ba zai bi Allah ba yana da dukiya wa zai ce masa ga abin da zai yi don haka kawai shi abin da ya sa gabansa shi zai aikata in an masa magana ya ce inna ma utitu ala ilmin in kai ilmi na ne bai bani ban zauna haka ba eh gumin mu muke ci gumin mu muke ci to nawa ne suke gumi sama da kai tun ba a haife ka ba ba samu abin da kake da shi ba ai ba gumin da yake kawo ba daga Allah ne amma kaji mutum yana cewa gumin muke ci hannunmu aikinmu ne ya bamu ko iliminmu ne ya bamu mun tashi mun nema ne ko muka samu kuma ana faɗa ne wai da banka ma fa to irin wannan ƙaruru yayi shi ma kaga lokaci guda Allah ya kama shi akhadnahum baghatatan fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصر lokaci guda to don haka idan Allah yana nufin kama mutane kwatsam ake musu bagata akhadnahum baghatatan fa idahum mublisun sai ga sun ɗebe kauna daga samun kubuta fa qudi adabiru qawmin ladina zalamu don haka sai aka katse bindin waɗanda sun kai zalunci an kasa bindinsu babu su kenan ba alamarsu babu su babu labaransu ai akhiruhum bi an istisilu an tumbuke su baki ne babu su an halakar da su chapter su an rufe sai kuma wata don haka Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin to fa godiya yabo tabbatacce ya tabbata ga Allah ubangijin talikai kaga aka ce rabbil alamin duk abin da ke cikin sama da ƙasa ubangiji shine rabbunsa shine mai gudanar da shi ashe ba abin da ya gagari ubangiji komawa gare shi shine ake samun mafita la malja wa la manja min Allah illa ilayhi ba a fake ma azabar Allah ba a isa a tsere ma azabar Allah ba sai in wajensa aka nemi mafakar ko kuma wajensa aka nemi tsiran tsira daga azabarsa fakewa daga azabarsa a wajensa kawai ake samu walhamdulillahi rabbil alamin ala nasrar rusul wa ihlakil kafirin a bisa taimakon manzanni da Allah ya yi da halakar da kafirai wa ma'ana haza abinda ake nufi da wannan godiya ai quti'a dabirhum ko qat'u dabirihim ni'matun an'ama Allahu biha 'ala rusuli wato katsewa bindin kafiran nan da aka yi aka halakar da su ni'ima ce da Allah ta'ala ya ni'imta da ita ga manzannansa allazina ursilu ilaihim waɗanda aka aika zuwa ga waɗannan mutanen aka karyata fa dhikrul hamdi ta'liman lirrusuli wa liman amana bihim alhamdu da aka ambata nan ana koyar da manzannin ne da waɗanda sun kai imani da su don su aikata haka وليحمدوا الله على كفايته إياهم شر الذين ظلموا كما دومين سجودة مع الله يد إسر مسو أكن شر وأن دسك كافرتا وكو وليحمد محمد وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربهم كما دومين أن محمد صلى الله عليه وسلم da sahabbansa su ma su gode wa Ubangijinsu idza ahlaka al-mushrikin al-mukaththibin idan ya halakar da mushrikan quraishawan nan masu karyata shi ashe an nuna masa cewa a gaba za a halakar da waɗannan masu karyata shi yanzu ba a halakar da su ba domin annabi yana makka wannan sura ta sauka kuma sai Allah ya tara su faqudi adabirul ladina zalamu faqudi adabirul qaumil ladina zalamu su ma sai aka musu lokaci guda sai da aka tara wajen guda goma sha bakwai na manya-manyan masu cutar da annabi da musulmi a udu aka kashe su baki da alhali kuma annabi bai fito niyyar yaƙi ba a yakin badar yakin badar alhali manzon Allah sallallahu alaihi bai fito niyyar yaƙi ba shi ya saka waɗansu ko makami babu a hannunsu wani ko kulke babu akwai sahabin da sai da aka zo ya ce ya manzon Allah ina son yin yaƙi ni jarumi ne kuma gashi yaƙi ya zo shi babu makami a hannu na manzon Allah sai manzon Allah ya ɗauki wani kara a gefe annabi sai ce wannan ai ya ishe ka sai ya jijjiga shi sai ya zama takobi annabi sai ya bashi aka ce wannan takobin ba a taba ga ya kare ba to kaga faqati adabirul qawmil ladina zalamu ku dai ku kankan da kai zuwa ga Ubangiji in ya kama ku da waɗansu halhalu, ko da kun ga sababin, ku tsallake sababin ku tafi zuwa ga almusabbib, abin daga Allah ne, to me yasa Allah ya mana haka, Allah ya mana ne wal Allah saboda laifin da muke aikatawa, to mu yi ƙoƙarin mu daina, mu yi sulhi da Ubangijin mu duk uku wajen istighfari wala Allah a dalilin mu kaɗai abin da za mu yi, sai Allah ya tserar da al'umman baki ɗaya. kamar yadda a dalilin laifin wasu yakan kama al'umma baki ɗaya Allah ka kubutar da mu na
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأسلى فلا خوف عليهم ولا هم يهزمون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم الأذاب بما كانوا يس بما كانوا يفسقون
نعم الله تعالى يجي قل كفتا lilkufari ga kafirai ara aitu ku bani labarin mana ai akhbiru in akhadha Allah sam'akum in Allah ya kame jinku ai asammakum ya kuruntar da ku wa absarakum kuma ya kame gannanku ai a amaku ya makantar da ku wa khatama ala qulubikum kuma ya dabki akan zukatanku fala ta'rifuna shay'a yadda ba ku iya gane komai kun zamanto sahoho sahoho wawaye ba ku iya gane komai man ilahun ghairu Allah ya atikum bihi wani abun bauta ne in ba Allah ba wani abun bauta ne baicin Allah da ya isa ya kawo muku waɗannan abadan bima akhadahu minkum bi za'amikum abinda Allah ya amshe daga wajen naku wane ne ya isa ya kawo muku ai Allah ne kawai akwai abin da Allah zai amshe a jikin bawa wani ya kawo masa wallahi babu wata shekara wani likita babban likita ne yana shugabantar wani asibiti kuma yana daga cikin ficaccun matasan likitoci cardiologist su ne na zuciya ko da ake da su a arewa wallahi Allah cikin ikonsa ya yi ayyuka na zuciya da yawa a mutane an samu lafiya da ikon Allah ana ji da shi Allah cikin ikonsa bai san shi yana da ciwon zuciya ba dab da lokacin da za a gane kuma abu ya ci karfinsa ya zama ajali ba a daɗe da ganewa ba kuma ya zama ajali to in banda ubangiji wa zai tsara wannan ashe likita baya ba da lafiya ya gane a jikin wani amma shi da yake filin a jikinsa duk symptoms ɗin ya sani amma ko bai iya ganewa ba Allah ya rufe masa domin Allah ya nuna cewa shi ne mai ilimi wa fauka kulli bi ilmin alim shi ya saka dangane da yace waqila marwaq ina likitan yake shi yasa a gaban mutum yana kallo a matsayinsa na likita ya tumarsa sai ta rasu yana kallanta bai san ta ina zai kullowa abun ba to Allah shi yake da wannan iko shi yasa ya ce kuna ganin ku ba ni labari idan Allah ta'ala ya kame jinku ko ya kane kame ganinku ko kuma ya rufe akan zuciyarku yadda ba ta da hankali balle ta yi fahimta man ilahun ghairullahi a cikin bihi wani abin bauta ne baicin Allah cikin duk abin da mutane suke kinibibin bautawa da ya isa ya kawo wa wannan bawa waɗannan ababen da Allah ya amshi babu sai Allah ɗin shi ɗaya don haka Allah ya ce unzur to ka duba kaifa nusarriful ayati yadda muke bayyana musu ayoyi daki daki addilalati ala wahdaniyatina dalilan da suke nuna kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala ana bayyana musu thumma hum yasdiqun amma sai ga su suna kangewa an ha gabaranta fala yu'minuna ba sa yin imani Allah shi yake da cikakkiyar kudura da haka ba wanda yake da iko in ba Allah ba bayan su samu wannan intikadin a cikin zuciyarsu Allah shi ne al-mudabbirul umur wa man yudabbirul amr fa sayquluna Allah waye yake juyar da al'amura kam Allah ne shi yake tadbirinsu shi yake gudanar da su da ikonsa ne kome yake gudana Allah shi yake da wannan iko in ban da lamarin Ubangiji ka duba ba yaro ne ake yanka su aka ce a saka shi a cikin akwati akwati wanda igiyar ruwa tana kifa jirgin ruwa amma ba ta kifa wannan akwati mai raunin ba kuma aka kada wannan akwatin kuma yaron bai galabaita ba duk watan gari ne da akwatin yayi akan ruwa har sai da aka kado shi aka kawo shi wajen fir'auna dan da daga ganinsa ya san cewa banu isra'il ne tunda su ba banu isra'il ba ne ba kuma larabawa ba ne kibdawa ne sun fi zama baƙaƙe ma daga ganin wannan ɗa kyakkyawan ɗa farisol banu isra'il kamar kai ne yanzu kaga ɗan batura ya kasan ɗan batura ne ana bin sa har gida yanzu gashi ya zo nama daga sama gashashe amma kuma sai aka ce qurratu ainin li walaka la taqtuluhu asa an yanfa'ana fis lady tai magana wa alqaitu alayka mahabbatan minni sai Allah ya juye zukatan tunda shine muqallibal qulubi sai ya juya zuciya kangarariya zuciya mai keta zuciya mai gaba zuciya azzaluma yan sai ta ji tana kaunar wannan yaron da kuma neman su ake dan a yanka kuma yana sani ba wai bai sani ba ya san dan banu isra'il din ne shi yasa har ya masa gori alam rabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ya san ɗan banu Isra'il ɗin ne ya rike shi amma a matsayin ɗa. To kaga wannan Allah yana nuna wa mutane cewa shi ne mudabbirul umur. Shi yake gudanar da al'amari ba ɗan adam ne yake tsarawa ba Allah ne yake tsarawa. To a koma wajen Allah don neman mafita a wajensa akan al'amura ba wajen ɗan adam ba. Ɗan adam bai zai baka mafita ba. In kuma za a ci gaba da neman mafita a wajen mutane ga fili ga mai doki. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون الله يقول كجيا مسو أرأيتكم كنا جنين إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا إن عذاب الله تزومكو قطم وكم تزومكو جهرا ليلا أو نهارا da dare kenan ko kuma da wuni kuna gani bagata azabar Allah ta zo muku bagatatan kwatsam au jaharatan wasu malamai sai suka akkasa bagatatan ita ce wadda za ta zo muku da wuni jaharatan ita ce wadda za ta zo muku da dare dama ai da daddare ba a ganin abu ko ana gani cikin duhu ake ya fi zama abu ya zo maka kwatsam baka gani ba kawai da daddare to na ana so a nuna abun ya zo maka ne kana ganinsa wannan kuma ya zo maka kwatsam wasu kuma sun fassara kamar yadda malayin ambata ana azabar Allah ta zo muku bagatata ko kuma ta zo muku jaharatan hal yuhlaku shin ana halakarwa kama irin wannan azaba idan ta zo illal qaumuz zalimuna face mutane kawai wanda suke azzalumai ai Allah baya halakar da mutane a irin wannan azaba da za ta zo kwatsam ta halakar da al'umma istisalan sai ga mutane wanda suke azzalumai mutane wanda suke kafirai ke wanda suke ta shirka ga Allah subhanahu wataala inna shirka لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waɗanda sun kai imani ba su garwa imaninsu kuma da shirka ba su suke da amincin Allah su suke da kariya Allah ba zai musu irin wannan kamun gaba to Allah ce hal yuhlaku shin ana halakarwa kan da irin wannan salo illa alqawmuz zalimun sai mutanen da suke azzalumai ai alkafiruna ai ma yuhlaku bis sakhati wal ghadab illa hum Allah baya halakarwa a dalilin fushi face waɗanda suke sun aikata shirka Allah ta'ala ya ce wa ma nursilul mursalina ku sani ba ba mu aiko manzanni ba illa mubashirina face su zamanto masu albushir man amana bil janna wanda ya imani su masa albushir da aljanna wa munzirina kuma su zamanto masu gargadi man kafara bin nar wanda ya kafirce da wuta wato manzanni duk lokacin da suka zo suna zuwa da abu biyu ne albushir da gargadi albushir din shine Allah ta'ala ya ce faman amana duk wanda ya imani da waɗannan manzannin wa aslaha kuma ya kyautata ayyukansa fala khawfun alaihim to ba za su ji tsoro a ranar alkiyama ko nan duniya ba a duniya ba su da fargaban irin wannan kamu na halakarwa baki ɗaya daga Allah wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakan ciki su yi takaici ba fil akhirati a ranar kiyama kaga albushir din ke waɗanda sun kai imani suka kyautata aiki kaga abu biyu ne yake tafiya faman amana wa aslaha ɗaya baya amfani sai da ɗaya abokan tagwaitaka ne Allah baya raba su al'imanu wal amalu salih eh al-imanu wal amalu salih imani da kuma aiki aikin kuma ba kowanne ba aiki mai kyau ina ake gane kyakkyawa da mummuna cikin nassi na Qur'ani da sunna wanda ya aiki mai kyau wanda Qur'ani da sunnar manzon Allah sun yi umarni da shi kuma yana mai imani to shine wanda Allah ya masa wannan albishir a bisa harshen manzanni fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba za su ji tsoron halakarwa ta fushin Allah a nan duniya ba kuma ba za su ji takaici a kiyama saboda fargaban abin da za su samu mara daɗi ba gargaɗin kuma tunda an ce mubashirin wa munzirin sai Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙaryata game da ayoyinmu ya masuhumul azabu bima kanu yafsuqun azaba za ta shafe su saboda abin da suka aikata na fita daga ɗahar Allah yafsuqun yakhrujuna min at-ta'a asalan al-fisqu yana nufin al-khuruj in an ce al-fasiqu ai wanda yake fita kenan daga ɗa'ar Allah shine alfasik mukhrijun an ta'atillahi ne fita daga da'ar Allah larabawa sukan kira bera saboda bera na da al'adan yawan fita da shiga ba beran mu na zamani ba beran kai beran zamanin ma yana yin wannan ɗabi'a nan da nan za gan shi ya fito nan da nan za gan shi ya koma nan da nan za gan shi ya fito nan da nan za gan shi ya koma to sai suke ce da shi alfuwaisika wanda yawan fita wani suna ne na alfa'ara alfa'ara sukan ce alfuwaisika to asalin alfisku yana nufi alkhuruj fita to yan fasiki an ce fasiki ma'ana wanda ya fita daga da'ar Allah Allah ya ce ayi kaza sai ya ki aikata Allah ya ce kar aikata kaza shi kuma nan ne inda ya fi karfi to sai ya ce wannan fasiki ne eh Allah ka tsare mu daga fasikanci to don haka kaga waɗannan ayoyi akwai waɗanda aka yi wa albishir ɗin da kuma abin da aka yi albishir ɗin da shi da waɗanda aka yi magargaɗin da kuma abin da aka yi gargaɗin da shi duk yana kunshe cikin ayoyin almubashar wal mubasharu bihi wal munzar wal munzaru bihi duk yana ciki da aka ce illa mubashirin wa munzirin faman amana kaga sune wa aslaha sune mai المبشر وان aka musu البشر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون شين المبشر به والذين كذبوا بآياتنا سنة المنظر وان aka وغرغدي wanda ya aikata albishirinka a dame ba tsoro a duniya na azabar Allah mai tumbukewa ba takaici a kiyama gargadi kuma waɗanda suka ƙaryata game da ayoyin Allah ana muku kashedi fa kashedi game da me azabar Allah za ta shafe ku a ranar kiyama saboda abin da kuka aikata kaga da sun zo da sako ainihin kamata ku tsaya ko na ga lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan ɗin muna roƙon Allah ya ba mu istiqama ya ba mu daidaito ya ba mu wato shiriya wajen tsayawa ga koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ubangiji ya sanya ƙarshen rayuwar mai farkon kyawu Allah Ubangiji ya sanya aljanna ta zama komar mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu ka shiryar da al'ummar musulmi baki daya yanayin da ake fama da shi a duniya baki ɗaya duniyar musulmi da suke ganin butanci yan uwanmu a Falastin ba su da wani mataimaki sai kai ya Allah ba su da wani wanda yake kula su ba su da wani mataimaki Ubangiji muna bayar da ajiyar su gare ka, ba abin da za mu iya musu a matsayin mu sai dai mu musu addu'a ya Allah wannan al'amari yana faruwa ne ibtila'in da ya same su yana faruwa ne da mashi'arka ya Allah muna mika kuka zuwa gare ka muna mika ajiyarsu zuwa gare ka ya Allah kun fi ra'ayatika ya Allah wa fi kafalatika wa fi walayatika laysa lahum kafilun illa ant wala nasirun illa ant Allah muna roƙo ka isar musu ya rabbul alamin mu ma waɗanda suke sabbaba zalunci ga al'umma a wannan ƙasa tamu ubangiji Allah ta'ala ka shirya da su in wannan abu yana faruwa ne saboda laifukanmu da zunubanmu ya Allah mun tuba zuwa gare ka muna roƙon Allah ta'ala ka ɗauke hukubar gabarinmu in kuma yana faruwa ne ibtila'i ne daga wajenka ya ubangiji ka ba mu ikon cin jarabawa ka kuma ɗauke mana wannan ibtila'i ya rabbal alamin muna musu addu'a irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi Allahumma man waliya min amri ummati farafaqa bihim farfuq bihi wa man waliya min amri ummati fashaqqa alaihim fashquq alaihi اللهم ثبت أقدامنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين